الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيرغة وتنشدة shekara ta 1439 hijiriya 18 ga watan biyu shekara ta 2018 miladiya darasi na shida a cikin karatun wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad na shekhu dawatul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya sunna da ke kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria a yau da taimakon allah madaukin sarki za mu dora ne akan faɗinsa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi salam wannan fasali ne da zai yi bayani dangane da shiriyar annabi alaihi salatu wassalam abin da ya karantar da al'ummarsa dangane da sallah sallah ita ce azamul ibadat sallah ita ce wato mafi girman ibada kuma an farlanta sallah tun a makka ne kamar yadda saboda muhimmancin sallah Allah madaukakin sarki sai da ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen da yake ya kira shi sama saman sama tare da mala'ika jibrilu ya bashi wannan sallah aka ba da wannan sallah guda hamsin aka yi ta rage ta kamar yadda hadisin bukari ya tabbatar sai da ta dawo guda biyar amma Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ka je ka gaya wa al'ummarka su yi sallah guda biyar amma suna da ladan sallah hamsin babu al'ummar da aka bata wannan falala in ba al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi Musa ya jarrabi al'ummarsa da yin sallah guda daya ma sun gagara guda daya a yini daya sun gagara cikawa dan haka ya tausaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dangane da salloli biyar nan da ya karbo su kamar yadda riwaya ta bata cikin sahih bukhari amma manzon Allah ya karbo haka ya tafafatawa ya yi ta gaya wa al'umma kuma har ya mutu yana fadakar da mutane akan sallah kuma alhamdulillah an samu masu yin wannan sallah a cikin al'ummarsa so ya koya mutane sallah tun da shi ma karɓo ta yi a wajen Allah ya karantar da mutane tun daga alwala tsarki alwala har sallah ya tabbata a cikin hadisi annabi alaihi salatu wassalam ya hau kan mumbari ya koya mutane sallah ruku'i da sujjada da dagowa daga ruku'i da sauransu so a wannan fasali na bayanin sallah annabi insha Allah ta'ala za mu rinka yi muna kwatantawa a aikace ba don komai ba saboda mutane su fahimta kuma su gane irin abin da annabi ya din a aikace don ba mu da wata ibadar da tafi sallah manzon Allah yana faɗa a cikin hadisi sahihi awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawmal qiyamati as-salah abu na farko da za a fara yi wa bawa isabi lissafi ranar tashi alkiyama shine akan sallarsa idan aka samu sallarsa ta cika to shi kenan sauran al'amura ma Allah sai masa afuwa a ciki idan kuma aka samu sallarsa akwai rauni ba ta cika ba to a lokacin ne Allah zai ce wa mala'iku ku bincika wannan bawa nawa duk sauran ayyukansa ku masa ɗaiɗai fa huwa lima siwaha adya'u ya ce sauran ibadun da ba sallah ba sai ya fito zartar da su akan sallah shi yasa babu abin da annabi ya mai da muhimmanci a kansa a rayuwarsa irin sallah kuma babu ibada da tafi sallah ka iya komai a duniya idan baka iya sallah ba kana da matsala kuma ka san duk abin da zaka sani a sunna annabi idan baka san shiriyarsa akan sallah ba kai asara ita ce jagora ita ce jagaba ita ce in ta yi kyau rayuwa ya yi kyau in ta yi muni kuma rayuwa ta yi muni so za mu bi daki daki kamar yadda shi ibn qayyim ya kawo cikin zadul ma'ad sannan muhammad bin abdul wahab ya talkhisan sa yace kana sallallahu alaihi wa sallam idza qama ila salati qala allahu akbar wa lam yaqul shay'an qablaha ولا تلفظ بالنية ولا استحبه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة وكان دعوه في إهرامه لفظة الله أكبر لا غيرها وكان يرفع يديه معهما أي معها ممدودتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة إلى فروع أذنيه وروي إلى منكبيه ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعد ولم يصح عنه موضع وضعهما وكان يستفتح تارة بي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وتارة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ولكن المحفوظ أنه في قيام الليل وتارة يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره وقد تقدم وتارة يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن إلى آخره ثم ذكر نوعين آخرين ثم قال فكل هذه الأنواع قد صحت عنه ما لهيك شوى وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يا كسنشي إذن يتاشي زي صلى ya kimtsu zai sallah kala Allahu akbar yana cewa Allahu akbar walam yaqul shay'an qablaha baya faɗin wani abu kafin Allahu akbar wannan gaba ta farko kenan idza qama ila salah idan ya tashi zai sallah kenan ya gama komai abinda zai sallah zai fara to sai ce Allahu akbar yanzu abin da ya dame mu me yake fara faɗa idan zai yi sallah shine kamar yadda ya zo a hadisi sahihi ingantacce kutubu sunna sun fadda hadisin annabi yana buɗe sallarsa ne da takbiratul ihrami ake ce da ita kabbar harama tahrimu har takbiru wa tahlilu har taslimu buɗe sallah da Allahu akbar ne kammala sallah fadin assalamu alaikum wannan shine abin da riwaya ta zo hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar kenan dole ne in zaka bude sallah Allahu akbar zaka fada akwai sabanin malamai akan wannan qadiyya na farko dai an ruwaito daga imam abu hanifa Allah ya kara masa rahama da jin kai ya ce abinda aka ce tahrimuha a takbir buɗe sallah da girmama Allah ake buɗe sallah haka ne? ya ce to in dai girmama Allah ne ba kalmar Allahu akbar ita ce kaɗai take girmama Allah ba haka ne ya ce amma a hadisi an ce a girmama Allah a buɗe sallah da girmama Allah imamu shafi'i a mazhabarsa yace halal ne idan ka zo ka ce Allahul Akbar ka san mu abin da muka saba mai Allahu Akbar ko Imam Shafi yace ya halatta ka ce Allahul Akbar kenan zaka ƙara menene zaka ƙara alif da lam Allahu al-Akbar Abu Yusuf almajirin Imam Abu Hanifa yace ya halatta ka ce Allahul Kabir to akwai bambanci ne tsakanin Allahu Akbar da Allahul Akbar yace Allahul Kabir kawai ka Allahul Kabir ka kabbara suka ce duka girmama Allah ne kai Imam Abu Hanifa da ƙarshe kan cewa yayi ma duk wanda ya zo buɗe sallah in ya ga dama ya ce la ilaha illallah ya kabbara shi kaga la ilaha illallah ai girmama Allah ne tsarkake Allah ne ko ba ka bane ba wannan ya ce in mutum ya yi haka ya yi amma ya ce wa yin ƙala allahun magfirli bai yi ba amma da zai ce la ilaha illallah ya fara karatu almajirin sai ce in ya ce allahul kabir ya fara karatu ya yi imamu shafi ya ce in ya ce allahul akbar ya yi kai ba ma wannan ba a masarin abu hanifa in ka ce allahul a'azam ko ko ba ka bane ko ar-rahmanu akbar ai sunan Allah ne wannan shine abinda Abu Hanifa ya fahimta da Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi amma Imam Malik yace ban yadda ba ban amince ba in dai za a bude kalma a sallah ban amince a faɗo ta kalma ba in ba Allahu akbar ba to ne ne zance mafi inganci magana imam malik ita tafi inganci ya tafi karfi me yasa aikin annabi shi ya tabbatar da haka ba a taba samun annabi ya zo yin sallah ya ce allahul kabir ko allahul akbar ko la ilaha illallah ko arrahmanu akbar ko allahul a'zam ba na'am dukkan su ma'anar su guda ne girmama Allah ne amma me aka samu a aikace annabi yana aikatawa Allahu akbar to wannan shine amfanin bin sunna a aikaci abinda annabi ya aikata dan ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah to waɗanda suka ga annabi yana yin sallah ga abin da suka rawaito cewa yake Allahu akbar sai mu ajiye wannan mu rike cewa abin da ake buɗe sallah da shi Allahu akbar sannan mallan yace walam yakun shay'an qablaha ba a taɓa samun riwaya annabi ya ce wani abu kafin Allahu akbar ku ji da wannan magana fa amma mu ya muke yawanci a masallaci walam yaqul shay'an qablaha bai ce komai ba ce bai faɗi komai ba so duk wasu abubuwa da ake yi bayan kafin a yi kabbara harama to wannan fa baya cikin sunna shi sa anan gudun yace wala talaffuz bin niyyati kuma annabi bai yi talaffuzi da niyya ba bai ce Allahumma inni nawaitu salatul maghrib iqtina'an bil imami Allahu akbar ba wai wasu ma kara ake Allahumma inni nawaitu salatul magharibi jam'an iqtida'an bil imami in kuma shi dai ne Allahumma inni nawaitu salatul magharibi fardan Allahu akbar ma'ana wai shi dai ne kenan annabi ba yi wannan ba ce ai wannan ba kenan nan so yake nuna mana masu yin talaffuzi da niyya nawaitu salatul isha'i iqtida'an bil imami wannan bid'a ne bai zo a shari'a ba to amma ana ayyana niyyar me ana ayyanawa a lokacin da zaka Allahu akbar to dole zaka ayyana a zuciyarka ka tuno wace sallah zaka yi magarba zaka yi ko isha'i zaka yi ko ba ka bane ba ka mutum zai Allahu akbar ba kintsi ba a lokacin da kake kabbara harama to kuma kana tunawa cewa mana ka ba da dai complete wato concentration nutsuwa da mai da hankali akan ok yanzu kuma isha'i zai Allahu akbar wani Allahu akbar kana jin a ranka cewa magarwa za ka yi asubahi za ka yi tunda daman ka ka nesantar da tunaninka da komai sai wannan sallar ita kake fuskanta التلفظ بالنية ويجوز تعيينها تعيين الصلاة ka ayyana sallar a zuciyarka a zuciyarka mana ka san cewa yanzu da kai kabbara nan ba sallar azhar za ka yi ba kuma ka sani ba magarba za ka yi ba tunda ka riga ka yi magarba isha'i za ka yi dangane da lafazi da niyya yace walasta habbahu ahadun min at-tabi'in wal al-a'immatu al-arba'a babu wani ɗaya daga cikin tabi'ai da ya so a yi talaffuzi da niyya haka limaman nan guda hudu jagorori imamu malik imamu shafi imamu abu hanifa imamu ahmad waɗannan gabaki ɗayansu ba wani wanda ya so ya ce in kun zo sallah ku yi niyya ku labarta niyya ba wanda ya faɗa to ya ake niyya an niyyatu mahallu halqalb niyya fa bigiranta shine zuciya niyya bigiran shi ne mai zuciya shi sa ibn taymiya Allah ya masa rahama yake cewa at-talaffuz bin niyya bid'atun lam yaf'alhu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama wala ashabuhu lafazi da niyya nayi niyyar kaza nawaitu kaza zan yi sallah bid'a ne annabi bai aikata ba kuma sahabbansa ba su aikata ba ibn al-qayyim yace an-niyyatu hiya al-qasd wal azm wal azm niyya shine nufi da azama wa mahalluha al-qalb kuma bigiran niyya zuciya niyya zuciya ake yinta la ta'alluqa biha bil lisan la ta'alluqa laha bil lisan ba ta da alaka da harshe kwata kwata in dai an ce niyya ne in dai niyya ne to zuciya ake faɗa ina fata ana fahimta yawwa to amma ka san duk matsaloli irin wannan na fikihu ana ana samun sabani na malamai a cikin littafin jami'ar ulumiyar hikam ya kawo maganganun malamai dangane da lafazi da niyya ya ce malaman ƙarshen zamani sun yi saɓani akan lafazi da niyya wasu kam sun ce babu laifi a iya wato abu ne mai kyau a lafaz da niyya ɗin wasu kuma sun ce kai makaruhi ne bai halarta ba cikin waɗanda suka ce ana so a yi lafazi da niyya ma'ana a faɗi lafazin akwai abu abdullahi azzabidi shafi'i ne shi wannan yana cewa lafazi da niyya abu ne mai kyau amma magana da tafi inganci lafazi da niyya ba abu ne mai kyau ba wannan ijtihadin sa ne ya faɗa abul hasan almawardi shi ma ba shafi'e ne da ya zo magana akan lafazi da niyyar to sai tafsili ya ce anniyatu mahallu halqalbu niyya bigiranta zuciya ne ya ce to amma idan an zo niyya ta sallah idan mutum ya yi niyya ya yi niyyar a zuciya kuma ya lafazi to wannan wadalika akmaluhu wannan cikakke ya gama komai kenan ya yi niyya a zuciya ya lafazi to akwai kuma wanda suka ce idan ya yi niyya bai yi talaffuzi ba ya yi a mazhabar shafi'iyya ka yi niyya babu lafazi ya yi amma shi wannan malami abu abdullahi zabihi ko zubaidi wasu ke faɗa shi cewa ya yi bata yi ba sai ka yi lafazi sai ka lafasta to amma rajihin magana bai inganta ba lafazi da niyya dan kuwa akwai asar daga abdullahi dan umar allah ya masa rahama wata rana a aikin hajji sai ya ji wani mutum yana niyyar aikin hajji ya daga hannu yana Allahumma inni uridul hajj wal umrata Abdullahi dan Umar kaga dai wancan maganganun malamai muka kawo to ga kuma kat sai Abdullahi dan Umar ya ce da shi a to allimun nas mutane kake so ka sanarwa da ibadar da kake yi a sallahu ya alamu ma fi nafsika ba Allah ya san abin da ke cikin zuciyarka ba me sai ka fito ka ce Allahumma inni uridu kaza abinda aka shar'anta a aikin hajji da umra talbiya labbaika Allahumma umratan ko labbaika Allahumma hajjan wa umratan talbiya ka kai talbiya wannan sunna ne an sunnanta amma Allahumma inni uridu kaza kana daga hannu kana faɗa wannan ba a ce ai ba su zance mafi inganci yan wani abin da mutane suke yi na bayyana na na bani sunan shi na lafazi da niyya wannan ba addini bane ko kuma in ce da kai bid'a ne malamai sun bid'antar da wanda ya wannan kamar da ibnu taymiya wato wato ya ainihin fada akwai wata magana da shi ibn kai mai kawo cikin zadul ma'ad rahimahullah yake cewa abin da ya rudi wasu daga cikin malamai irin su wani abu abdullahi zuridi din shine imam ibn qayyim yana faɗa cewa imam shafi'i yana cewa as-salatu laysat kasiyami ita sallah fa ba kamar azumi bane wala yadkhulu fiha ahadun illa bi dhikrin mutum baya shiga cikin sallah sai da zikiri to sai suka ɗauka sai da zikirin nan sai da tanaffuzi da niyya ne ibn qayyim ya raddi aka yace san ba haka bane yace abin da ake nufi illa bi zikir maganar shafi'i rahimahullah ana nufin illa bi takbiratil ihram sai da kabbara haram ka kabbara haram za ka bari ta Allahu akbar so ba a lafaz ta niyya wannan matsala ta ta biyu kenan yanzu mun fahimci wannan gabar ko wa kana dabu fi ihramihi lafzatu Allahu akbar la ghairaha kuma lafazinsa abin da ya saba a cikin ihraminsa in an ce ihram fara sallah to cewa yake Allahu akbar la ghairaha baya faɗin wani abu bayan wannan kenan ibn qayyim yana so ya toshe mana kofar Allahu al-azam ko Allah ar-rahmanu akbar ko kuma Allahu al-akbar ko Allahu al-kabir ko la ilaha illallah kawai kabbara harama ce zaka yi kuma da ita ake buɗe sallah akwai matsala da ta zo bayyananniyar matsala ce sannan ya ce an ce an faɗe ta ba a faɗanta a boye ake yi ba kar wani zai sallah kaga shiru kai sai ka yi talaffuzi da ita ka faɗa sai bakin ka ya motsa da ita ka faɗa to shine suke magana akan yaya hukuncin wanda yake kamar bibi wanda baya iya magana shi ya yi hukuncinsa wajen faɗin Allahu Akbar tun da yanzu duk mun je mun dawo cewa bude sallah dai da Allahu Akbar liman yake koma mu sai yayi wannan kabbara da to wanda bakinsa baya iya magana har aji to ya zai um, a mazhabar shafi'iyya da hanafiya suka ce dole sai ya motsa harshen sa ko baya magana ko kurma ne shi ko bebe ne in ya zo sai an ga yaka ko ba ka bane ba kaga alamar ya motsa bakinsa kenan a mazhabin shafi'iya da da da hanafiya wasu kuma malaman suka ce a'a ai ba lazimi bane a gare shi wannan ra'ayin malikiya ke ba dole ne sai ya motsa bakin ba a mazhabin hanabila imam ahmad ya ce takfihin niyya niyyar kabbarar harama ta ishe shi shi wanda baya magana in yayi niyya wa yukabbiru fi qalbihi imam ahmad ya ce yayi kabbara a cikin zuciyarsa ya isa sai sauran malamai suka ce a lallai su wadancan shafi'iya da hanafiya suka ce ai sai yayi dole sai yayi motsi suka ce ba ga hukuncin mutumin da yake da sanko a kansa ba wanda yake da sanko a kansa gaba daya ya je ya aikin hajji ko umra ya yi magana aski idan idan an gama aikin hajji ko in an gama umra ba akwai aski da ake na cewa an gama umra ba to shi gaba ɗaya kan a kwakule yake gaba ɗaya shi wannan ya zai yi suka ce malamai suka ce je nemi Musa Musa aska kenan ya ce je ne Musa ya samu aska wanda mai ya yawo da ita a kansa ko yaya ne ne ta kwashi abin da za ta kwasa suka ce idan ya yi haka ya ɗauke nauyin da shari'a ta ɗora masa na cewa ya yi aski so shi ma wannan tunda lafazin baya yiwa ya fito dole ya motsa harshensa koya ne ne haka suka faɗa Allah masu rahama so abin da ya fi dacewa idan zai iya yiwa ya fi inganci in zai iya yiwa ya lafas daɗin ya motsa bakin to ya motsa bakin shi ya fi wannan kenan to sai matsala ta gaba wa kana yarfa'u yadayhi ma'aha mamduda tayil asabi'i annabi alaihi salatu wasallam yana daga hannayensa wato idan ya zo yin kabbar har yanzu muna kan Allahu akbar ne tare da ka kula ma'aha yana daga hannunsa tare da kabbarar mamdudatayil asabi yana mai miƙe yan yatsunsa wannan shine madda ya muddu ya miƙe yan yatsu wannan yatsu sune al-asabi mustaqbilan biha al-qiblata yana fuskantar alƙibla da su yanzu ga miƙe hannu ga miƙe yatsu ga fuskantar alƙibla mu ɗauka nan gabar nake kallo ba yamma ba sunna ka ɗaga hannunka yarfa'u tunda an ce yarfa'u ya daihi kenan ba ba a ƙasa za ka kabbar ba za ka ɗaga hannayen mamdu da ta yi asabe ka miƙe yan yatsu sannan ka fuskanci alƙibla da su ila furushi udunaihi har zuwa fatun kunnuwa kenan haka furu nan su ne furu udunai nan gefen kunnen sa fatan kunnen shi Allahu akbar Allahu akbar akwai yar mashakka haka koya Allahu akbar ila furu udunai wa ruwiya ila mankibaihi an ruwaito izuwa kafadinsa kenan haka Allahu akbar wannan riwayar Abdullahi dan Umar ne shi aka ce a aikin sa yadda yake aikatawa in yazo kabbar harama Allahu akbar sai kin ina sai kin kafaru kenan yanzu kaga um, mun fahimci cewa muna da riwaya guda nawa ko dai furwi uzunai Allahu akbar ko kuma Allahu akbar kar ka manta ma'aha Allahu akbar kaga tare na daga Allahu akbar tare na daga ko in zan bi riwaya Abdullahi dan Umar Allahu akbar kamar wanda zaka an gije wani abu haka kaga ita kanta sallar nan training ne akwai motsa jiki a cikin ta an ruwaito um, Imam al-Bara ibn Azib yana cewa shi a riwayarsa kariban min uzunaihi Allahu akbar kariban min udunai kusa da kunne ko da bai hada da kunnen ba ya zama kusa da su ko hayala udunaihi setin kunnuwansa kenan yanzu a kabbara harama Allahu akbar setin kunne Allahu akbar daidai ka faɗa shine abin da aka ruwaito tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan um, a nan gurin ibn al-qayyim ya kawo mana riwayar ma'a ma'aha Allahu akbar tare da kabbar to akwai riwayar da kuma ta zo ta tabbatar cewa yakan fara daga hannun haka sai Allahu akbar mana sai ya daga hannun ko dai saitin kunne ko saitin kabada sai ya kabbar akwai riwayar kuma da ta ce sai ya ce Allahu akbar sai haka din sai dora hannunsa akan wato nan ya rike hannunsa na dama hagun dama ya rike hagun kenan kana da tsari uku ko dai Allahu akbar kaga a tare ko kuma Allahu akbar ko kuma Allahu akbar amma wanne ya fi ma'aha tare da kabbar haram ai hakuri a bibici abin dalla dalla ka san abin da yafi komai daɗi a karam kalla idan ka zo sallah ka ji a ranka kana yi irin na annabi wannan shine abin alfahari kuma shine da aka ji daɗi kana koyi da manzon Allah kuma shi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar ahlus sunna din ma'ana ina yin abu irin na annabi duk wanda zai maka sallah fa in ba irin ta annabi bane wallahi ya kai ka bar to waɗannan kuma su ne masana annabi suke gaya mana ga yadda yake maganar gargajiya fa babu ita mun tarar aka ake yi ya za mu yi a ka ga yadda mutane suke kabarbari daban-daban Allahu akbar wallahi na kaza ga yakiwa yadda ka san wani abu yake kadewa fat ya zuba ya ko zaune ya haka wani ma sai Allahu akbar kaga haka ne kace sai kace wani kafo dole idan za ka yi kaji ko dai setin kunne ko setin kafada kuma ka rinka tunowa lokacin dan in ka yi ba na annabin ba Allah ba zai baka lada ba mu kula da kyau mun gama da wannan ko ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعد gabar magana ta gaba annabi yana tsora hannunsa na dama akan hagun فوق الرسغ والساعد ko ya rike nan gurin الرسغ ga hannu nan wuyan hannu wannan tsintsiyar hannu nan ko as-sa'id yana rike nan gurin nan damtsan nan na ƙasan me sunan nan ne wai eh me nan ne gwiwa wannan a wannan ne tsintsiya ai nan daga ji kamar tsintsiya take ai nan idan sawu kuma subhanallahi nan gurin ba nan ba nan damfe ne ko sangalali to nan wuyan hannu nan shi ne alaji nan wuya nan nake wada nan to nan fa ala ayi hal annabi idan ya zo yin sallah yana rike nan dai ko nan ina fatan muna fahimta rikewa ake yana kamawa haka sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya da zo yana rike nan gurin gwiwan wuyan hannun ay gwiwan hannun sallallahu alaihi wasallam amma wanda yafi anan yake aje hannunsa akwai alwazo wasu malamai suna raunana riwayar wazo din musamman wanda wanda ake cewa ana sawa a ƙarƙashin cibi haka ke a a riƙewa nan yake yi ba ɗora hannu a kan tafin hannu ba a nan gurin rusdi wa sa'id kuma a riwaya aka ce kalkabi da alaiha kamar mai riƙewa damƙa haka annaba alaihi salatu wasallam ya ce duk annabawan Allah gaba ɗaya da suka yi sallah ba wanda ya taɓa yin sallah hannu a suke amma da Allah ka duba abin tausayi abin tausayi babu fa riwaya babu cewa mu ce sallah Allahu akbar ba a yi sallah asali da annabi alaihi salatu wasallam yake yin ta yana rike hannun dama ne hannun dama ya rike na hagu ko yasa a kirjinsa a nan gurin haka ko nan shi ne ibn qayyim yace kayyade ga inda ya dora hannun bai inganta ba in ji shi da faɗa ibn qayyim rahimahullahu ta'ala amma da yawa malamai sun ruwaito kuma Sheikh Nasir al-Din al-Albani a cikin sifar salat nabi ya kawo yana dora akan kirjinsa ala sadrihi akwai riwayar a karkashin cibiya Allahu akbar a karkashin cibiya wannan bata inganta ba to amma abun cewar shine ina waɗanda suke sallah hannunsu a sake suka samu hujja to kaga shine abin da ake faɗa a daina shigar da gargajiya a sallah karafkacaf malaman nan na gargajiya da suke sa mutane ana yin sallah hannu a sake ba su da hadisi da za su kawo maka cewa annabi ya yi baya yin sallah bai taɓa yin sallah hannu a ciki ba to me yasa mutane ake bautar da su akan abin da ba annabi yayi ba eh amma dai in an yi tayi in an yi tayi Allahumma annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah to ba haka annabi ya sallah ba ba magana zaɓi ba magana gargajiya ba magana ni haka zan yi a cikin lamarin sunna annabi so jama'ar musulmi annabi yana ɗora hannun dama ne akan na hagu alaihi salatu wassalam wannan ita ce matsala ta gaba da ibn qayyim ya kawo mana to sai abu na gaba yace wa kana yastaftihu taharatan sai ka mana addu'o'i da yawa da annabi yake yana bude sallah to anan kafin mu karanta addu'o'in bude sallar nan sanan ya kawo su kala kala Allah saka mai da alkhairi um a ina ake addu'ar bude sallah na'am bayan kabar harama Allahu akbar sai addu'ar bude sallah ko to akwai wasu malaman da suke cewa ana yin addu'ar buɗe sallah kafin kabar haram kafin kabbar harama za ka watsa addu'ar ka kai kabbar harama amma wannan ra'ayin yana da rauni na faɗi wannan ne saboda babi ne na ilimi amana wasu sun faɗa amma magana tana da rauni magana kai addu'ar buɗe sallah kafin kabbara harama ba haka bane su suna da tawilai suka ce cewa kai du'a ustiftahi sala addu'ar buɗe sallah buɗe sallah in aka baka makulli aka ce ka buɗe ɗaki kana ina kake buɗe shi ban ji ba kana waje an taba zuwa a ce an buɗe ɗaki a ciki so addu'ar buɗe sallah kaga daga waje zaka buɗe ta kenan kuma annabi ya gaya mana suka ce fara sallah shine Allahu akbar so in kai addu'an nan ka buɗe ta sai kai kabbar suka ce in har ka ce Allahu akbar ai ka fara sallah me amfanin mabuɗi ka riga ka shiga ɗaki wannan kun an yi wasa fa za su samu abokanan tafiya da yawa gurin nan amma rajihin magana haka annabi ambace ta du'a istiftahi sala amma annabi ya ambace ta ne ta bude sallah bude sallah kafin karatun fatiha ko ba ka bane ba ai ko dakin ma akwai dakin da sai an shiga ciki uwar dakin ake bude ta ko ba ka bane ba yawwa to wannan shine annabi alaihi salatu wasallam yana yin addu'o'i masu yawa shimfiɗa ce akan kafin ya fara sallah din kenan yanda kabbar harama abin da yake gaban mu sai mu ce me addu'ar buɗe sallah to tsakanin faɗin a'udhu billahi minash shaitanir rajim da bismillahir rahmanir rahim da addu'ar buɗe sallah wanne ake fara yi sai an yi a'udhiya ake fara addu'ar buɗe sallah da basmala ko ku sai an yi addu'ar buɗe sallah ake yin a'udhiya da basmala sai an yi addu'a ko kenan addu'ar kawai haka ake dora ta babu a'udhiya ba basmala kwarai kuwa haka yazo a sunna haka annabi ya koya mana ga addu'ar da yake faɗa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib ku ji ma'anar da ke cikin addu'ar ya Allah ka nisanta tsakanina da tsakanin kurakuraina Allahu akbar a ce kullum kana yin wannan malami ya Allah ka nisanta tsakanina da tsakanin kurakuraina da laifuffuka na kafayaya kama ba a ce bayan almashirki wal maghribi kamar yadda ka nisanta tsakanin wato mahudar rana da mafaɗatta gabar da yamma kenan kai ka san nisan gabar da yamma ba ya sani sai Allah to ya Allah ka raba ni da aikata zanibi ko na aikata ka nesanta ta zani kar a haɗa da su a kiyama ma in gansu kamar yadda ka nesanta gabar da yamma ɗaya ke Allahumma silni min khatayaya ya Allah ka wanke ni daga kurakuraina kar ku manta dan adam duk mai kuskure ne yanzu wannan annabin Allah ne yake faɗin haka dinda shi Allah madaukin sarki ya yafe masa ya kankare mai laifin sukansa amma ce kullu bani adama khata wa khairul khata'ina tawabun duk bani adam mai kuskure ne mafi alherin masu yin kuskure shine wanda in sun yi kuskure sai su tuba kenan dukan muna laifi karka yadda wani ya ce ma shi baya laifi karka yadda wani wali ko shehi ya ce ma shi ai an yafe masa a'a a je dai a nemi yafiya kuma gaibu ne an yafan ko ba a yafe ba Allahu alamu ne ana dai lalume ne ya Allah ka ga wanke ni daga kurakurai na da ruwa da kankara da ainihin raba ka duba wai sabar mubalaga ne ga ruwa ga kankara ga raba a wanke a wanke a wanke a wanke tafkina اللهم نقني من الذنوب والخطايا ya Allah ka tsabtace ni ka san akwai wanki ko mutum ya yi wanki akan ce ka da da tsabtace kayan nan ya Allah ka tsabtace ni daga zunubai da kurakurai az-zunub zunubai kurakurai da laifuffuka ka san me laifuffuka wani abin da mutum zai shi akan kuskure bai san yayi ba haka muke za mu yi ta abu ba mu san mun yi ba Allah shi ke mana afuwa ya yafe mana kuma ya yi alkawarin an nemi afuwar in an bi sharuɗansa zai yafi in an cika sharaɗi ka yi mun wannan tsarkaka kama yi naƙa saubul abiyadu min danasi kamar yadda ake tsarkake farin tufafi daga dauɗa farin tufafi in ya sha wanki yana daɗin gani kyalkyal za ka ganshi ya ce to haka nake so ka tashi ni a gaban ka a kiyama ba ni da laifi wannan ita ce addu'ar da annabi ya koyar ake buɗe sallah ya kamata mutum ya zo yana yin sallah baya wannan addu'a wannan kaɗai malam bai ishe gaban Allah ya karɓa me kake nema a duniya ta biyu an ruwaice wani lokaci yakan ce wajjatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa musliman na fuskantar da fuskata ga wanda ya halicci fatara khalaqa wanda ya halicci sammai da kasai hanifan musliman wato ina musulmi ina kaucewa duk wani addini wanda ba na musulunci ba shine hanif na yadda ina musulmi wa ma ana minal mushriki na bana cikin mushrikai masu hada Allah da wani wajen bauta yace da sallata da yankana inna salati wa nusuki wasu suna cewa inna salati kuskure ne inna salati wa nusuki ba daidai bane wa nusuki inna salati inna daban salati daban nusuki ma daban babu alif da lam inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati da rayuwata da mutuwana lillahi rabbil alamin na Allah ne karabkacab gaba ɗaya ubangijin talikai da rayuwar da mutuwa da yin sallar da yankana wannan duk ibada ne ni na Allah nake yi wa la sharika la ba shi da abokin tarayya a ciki ba a yin sallah don wani ba a yanka don wani ko don wani da Allah ko sallah don wani da Allah kana yi don mutane kuma don Allah ya baka lada ba a yi yanka ba a yi don wani kuma don Allah ba a yi وبذلك umirtu da wannan aka umarce ni inji annabi in yi tauhidi na ikhlasi wa ana minan wa ana awwal muslimin kuma ni ne farkon masu mi kauya mubalaga cewa na mi kauya na sallama na yadda ba wanda ya riga ni Allahumma anta al-maliku la ilaha illa anta ya Allah kai ne al-maliku mai suna al-maliku mai mulki cikakken mai mulki sarkin sarakuna tabaraka wa ta'ala la ilaha illa anta babu abun bauta da cancanta in ba kai ba wani ilahu a duniya babu in ba kai ba anta rabbi kai ne ubangijina ka duba bayan wancan fasida da cewa anta rabbi kai ne ubangijina abun bauta na shine ubangiji abun bauta na in baka gane ba kai ne kai kare ne ne kai kare ne ne tun babu ne har aka same ni wa ana abduka ni kuma ni ne bawanka cewa an tarabbi din fa ya wadatar wannan wa ana abdukan karin kwalliya ne dan kana cewa kai bawan Allah ne umarna Allah shine ubangijinka shikenan ai kai bawansa ne kenan yace zalamtu nafsi ya Allah na zalunci kaina wa ataraftu bi dhanbi ina furci da zunubina ina nuna maka ni mai laifi ne ya Allah ko yaranka ko ɗanka ne ya laifi ya ce na yi laifi na tuba ka yafe mu to kaga ya nuna ya gajiya to kai ma ka yi istikana ka nuna ka gajiya ba ka da wani mai yafewa in ba Allah ba Allah ya faɗa hadisul kudusi yake cewa zan yafe wa bawana dan ya zo ya nemi gafara ya san ba mai yafe zunubi in ba ni ba واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا ka gafarta min zunubi na gaba daya kaga wannan ya nuna ba mai yafi zunubi in ba Allah ba wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu yahum ya'lamun innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafarta zunubi in ba kai ba duk wanda yace ya shafa kanka ya yafe ma ya yaudare ka wallahi duk wanda yace wai ya hura kanka ya yafe ma ya yaudare ka ya baka ruwa ka sha ya yafe ma ya gama da kai la yaghfiru dhunuba illa Allah wahdini li ahsani al-akhlaqi ka shiryar da ni zuwa ga dabi'u mafiya kyau la yahdi li ahsaniha illa anta ba mai shiryarwa zuwa ga mafi kyawun dabi'a in ba kai ba wasrif anni sayyi'aha ka juyar da ni daga munanan dabi'u dabi'u marasa kyau annabi ke neman Allah ya tsare shi da shi kai ma ka neman Allah ya tsare ka da shi la yasrifu anni sayyi'aha illa anta ba wanda zai yaye mun munanan ɗabi'u ko ya yaye ni daga fada cikin ɗabi'u marasa kyau in ba kai ba kenan duk wanda kaga ya shirya Allah ne shirye da shi labbaika wa sa'adaika labbaika wa sa'adaika na amsa kiranka kuma ina neman rabauta daga gare ka tabaraka wa ta'ala wal khairu kulluhu fi yadayka dukkan alheri yana hannunka tabaraka wa ta'ala ka duba nuna wa Allah girma dama Allah abin da yake so ka nuna masa komai nasa ne sai ya baka wa sharru laysa ilayka sharri baya gare ka mana ba a danganta sharri gare ka Allah a ce kai mai sharri ne ba a yi amma Allah shi halicci sharri kuma ya san da faruwar sharri aqida ahlus sunna ana bika wa ilayka ya ubangiji ni daga gare ka nake kuma gare ka nake komawa tabarakta wa ta'alaita tabarakta albarkatunka sun yawaita wa ta'alaita kuma ka ɗaukaka daga ta'ala ne astaghfiruka wa atubu ilaik ina neman gafararka kuma ina tuba gare ka akarmaka Allah ka ji wannan kalmomi masu tsada annabi idan zai yi sallah yana karanta su amma abinda aka ruwaito ya fi yin wannan addu'ar a kiyamun laili cikin dare in Allah ya maka arziki kana cikin masu gani da Allah da daddare kafin a yi tada sallah asubahi yal na filfilin nan da ake yi ka haddace wannan addu'ar ka yi ta duk raka'a ka kabbara raka'a farko a nan ake yin du'a istifta ka yi wannan addu'ar malam idan ka yi wa Allah bai karba ba wataƙila gobe ya karba in bai karba gobe ba wataƙila jibi ya karba kullum ka tashi sallah kana yin wannan akar makalla insha Allah Allah zai karba shi yasa in Allah ya so da zamu samu rahamar Allah insha Allah muna kyauta ubangiji zato insha Allah muna ta fatan Allah ya bamu kariya ya raba mu da zabtarewa da fadawa rami وتارة يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل wani lokacin kuma an ruwaito annabi yana kiran Allah sai ya kira shi da sunan shi ubangijin mala'iku ne ya ubangijin jibrilu waɗannan su ne manya-manyan mala'iku a duniya baya su jibril mika'il israfil jibrilu da mika'il da israfil baya su sai ce ya ubangijin jibrilu ya ubangijin mika'ilu ya ubangijin israfilu har zuwa ƙarshe addu'a tana nan da tsawonta ibn qayyim yace ta gabata a cikin bayanansa altafin da yi wani lokacin annabi yana faɗa allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna godiya ta tabbata gare ka ya ubangiji kai ne mai haskaka sammai da ƙasai da abin da ke cikin su duk hasken sama da ƙasa kai ne mai bayarwa da abin da ke ciki duk wanda kaga ya samu sai a duniya Allah haskaka shi da sama da ƙasa shi ma har zuwa ƙarshen hadisi waɗannan duk suna nan ƙarin bayani a koma cikin littafin sifar salatu nabi sallallahu alaihi na shekh nasiruddin al-albani ya kawo su gaba ɗaya da wanda yake cikin sallar dare da wanda yake a sallar farilla ثم ذكر نوعين آخرين سنة النبي أن بتشوس نوع إكن غدابيو ندبا ثم قال فكل هذه الأنواع sai shi ibn qayyim ya ambata kai yace to fa kullu hadhihi al-anwa qad sahhat anhu duka waɗannan nau'o'ika da ya kawo sun inganta duk ya kawo su littafin zadul ma'ad mala yace wa ruya anhu annahu kana yastaftihu bi subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka ka gan shi kenan zukar zakarahu ahlus sunani والذي قبله أثبت منه ولكن صح عن عمر أنه يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويشهر به ويعلمه الناس النبي عليه الصلاة والسلام أرويت هنا فدن سبحانك اللهم سركي يتبت غريك يا أبنجي وبحمدك تارد قودي مكا wace barakasmuka albarkatun sunannakinka sun yawaita wa ta'ala jadduka matsayinka ya ɗaukaka wala ilaha zairuka babu abin bauta da cancanta in ba kai ba wannan ahlus sunan malamai sun ruwaito su abu dawud da tirmizi da ibnu maja duk sun ruwaito kuma albani ya ce hadisi ne sahihi annabi yana yana buɗe sallah da su amma ya ce wallazi qablahu athbatu minhu wanda yake addu'in kafin wannan sun fi shi inganci amma ya tabbata abdullahi dan umar yana buɗe sallarsa da wannan addu'ar subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka ai ba abdullahi dan umar ba umar ya tabbata umar yana buɗe sallah kuma a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama a inda annabi yake a gaban annabi kuma abin mamaki sayyidina umar shi bayyana wa ma yake wani lokacin in ya zo yin sallah sai ya yi ta a bayyane yu'allimun nas yana koya mutane daga nan ne malaman fiqh suka ce wani lokacin liman idan yana tuhumar mamunsa wasu ba su addu'ar buɗe sallah to ba laifi yayi wannan ya bayyana Allahu akbar subhanaka allahumma bihamdika tabaraka ismuka ta'ala jadduka wala ilaha ghairuka ko da sallar koyi ne ko da sallar bayyana ce Umar yana yi yana ne yana koya wa mutane kamar yadda aka rawaito wani lokacin azkar annabi yakan dan sake su zikiran da ake a cikin sujjada ko ruku'i sai ka ji ya dan sake su yayi da dan karfi haka nabbaha mutane ya karantar da su cewa gafa abin da ake faɗa mutum sai dawo hayyacin sai ji Allah ake kira to annabi sayyidina abdullahi sayyidina umar bin khattab yana yin wannan wa qala ahmad azhabu ila ma ruya an umar ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسنا abla imam amr yace ni ina tafiya akan abin da aka rawaito daga umar dinnan yana yi ni ma shi zan yi ina goyon baya amma da wani zai zo ya bude sallarsa da wata addu'ar da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam to da wannan yayi kyau kwarai da gaske to shi ma na Umar dan ai ya tabbata wa kana yaqulu ba'da zalika to kaga an gama magana bude sallah kenan sai kuma fara ita karatun sallah to an ruwaito annabi yana faɗa a'udhu billahi minash shaitanir rajim thumma yaqra'u al-fatiha kaji a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai kuma ya ce alhamdulillahi rabbil alamin وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر تكم أرويتكم ونلوكتين هنا بين بسم الله الرحمن الرحيم أما متي يوانشي ينا قويتا abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da bismillah ɓoye ta yake kamar yadda malamai suka tabbatar ba sai an bayyana to shi yasa wasu malaman fiqh suke cewa makaruhi ne bayyana bismillah din duk da an ruwaito wasu riwayoyi cewa yana bayyana amma ibn qayyim Allah masa rahama ya ta bayani a zadul ma'ad yace a koye shi yafi dan kuwa abin da ya tabbata aiki ya tabbata annabi yana koyewa kenan ana cewa a'udhu billahi na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim karanta sura wa kanat qira'atuhu maddan يقف عند كل آية ويمد بها صوته كراتم من ذن الله جن صوتي يجشين مدا الحمد لله رب العالمين مدا ينجا معنى الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط آه بايا هكا آية آية كما يكي دان شي أروي شو بزي هدي ما آية دي الحمد لله رب العالمين daya arrahmanir rahim maddan aya aya dalla dalla sunna zalla ko ba ka bane ba shi za ya ce wa yamuddu biha sautahu yana jan sautin sa riwayar bukhari a cikin kitabu fadail qur'an riwayar anas bin malik fa idza faraga min qira'ati al-fatihati to kenan yanzu an nuna mana akram kallah ana karanta bismillah in za a fatiha kula ita bismillah da yawa cikin malamai sun ce aya ce daga cikin suratu al-fatiha bari in mun zo sati mai zuwa insha Allah za mu ƙara bayani akai da yadda ubangiji um wa ifa idza faraga min qira'ati al-fatiha ce kala amin idan ya gama fatiha yana cewa amin fa in kana yashharu bil qira'ati rafa'a biha sautahu in dai zai bayyana karatu to gaskiya annabi daga sauci yake magana fa a zo liman yana karatu a shashshaƙe ba haka annabi yake ba to gashi dai kun gani ba ni na faɗa ba fa in kana yasharu bil qira'a rafa biha sautahu in dai annabi zai bayyana karatu to yana daga sauti ne sannan kuma yana daga faɗin amin to daman ba sai ya daga sautin sun ji karatun ne za su gane ya zo ƙarshen walad dalil din ba sannan amin din yana daga tafi komai amin da ƙarfi annabi yake faɗa sallallahu alaihi wasallam wa qala haman khalfahu kuma na bayansa suna faɗin amin to kaga magana cewa makaruhi ne ma musu ce amin wanda ya saba sunna so in Allah sa da sati ne za mu tashi kan magana faɗin amin saboda tana da ka'idoji yaushe ake faɗanta da falalarta da sauransu insha Allah ana nuna mun lokaci yayi abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuba shi Allah ya fi mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ke so magana akai ku yi hakuri kun ji an faɗa a rediyo a jaridu an buga yan majalisan tarayya ta najeriya suna ƙoƙarin su tabbatar da wata doka ta daidaita jinsi a wannan ƙasa ta ta najeriya daidaiton jinsi ana nufin gwamnatin najeriya federal government ta rattaba 'yan majalisar ta su rattaba hannu su sa hannu akan dokar da za ta nuna da namiji da mace duk ɗaya ne ba su da bambanci arnan ƙasan nan da yahudawa da kafirai na duniya sun yi alayan sun haɗa kai sun kimtsa sun shirya suna so su fada da Allah da dokar Allah suna so su fada da inna sa'ayakum la shatta suna so su yi bamban su fada da faɗin Allah wa laysa zakaru kal unsa Allah ya ce kun sha bamban Allah ya ce ba iri ɗaya bane da namiji da mace wa laysa zakaru kal unsa mace ba kamar namiji ba namiji ba kamar mace bane haka Qur'ani ya ce kowa da matsayinsa Allah da ya halicce mu ba bai cutar da kowa ba addinin musulunci bai cuci mace ba ko bai cutar da namiji ba idan maganar rabon gado ne akwai inda mace ma takan ci sama da namiji kuma idan adalci ne babu addinin da ya fi kula da hakkin mace irin musulunci mu ne muke ajiye matanmu a gida mu ciyar da su da safe da rana mu ɗauki nauyin su ciwon kansu da ciwon cikin su da ciwon kafarsu man su da yajin su da tattasai da tumatir ɗin su da komai da komai duk yana kan namiji ku ku san naku matan da su kuke zuwa gona matan ku suna faskare matan ku suna tuka tirela matan ku suna aikin gini matan ku suna zuwa gonaki suna noma kuna kwanci a gida akwai wani tsinannen kafiri wani dan majalisa zai zai zauna cewa ana cutar da mata a Najeriya yan banza marasa mutunci dan a cutar da addinin Allah to suna so su kafa doka da zai nuna da namiji da mace duk ɗaya ne wallahi sai kun zo in an tabbatar da dokan nan sai ka zo wata rana kun raba gado tsakanin namiji da mace mace ta dauke ka ta kai ka kotu a tabkata kuma alkali ya zo rushe raban gado sai ce constitution din Najeriya ya ce da namiji da mace duk ɗaya ne sannan kuma wannan yana nuna cewa tunda an ce namiji da mace duk ɗaya ne ba ka da 'yancinka a rufe mace sai ta ga dama to ai kaga in kace za ka aure mace ita take kasa da kai ai kaga magana aure ma magana ne na negotiation za ta iya cewa duk abin da ake yi mace take wa namiji a gida ba za ta yi ba dan duk ɗaya kuke ɗazun nan wani yake gaya mun a majalisa ta australia a majalisa fa majalisa nasu majalisa sai gashi an zo ana zazzauna yan majalisa tsakanin su da tsakanin su wani na- namiji yana neman wani wani namiji yana neman zai aure shi kuma iyadda kuma aka dauka aka nuna ya yadda zai aure dan uwansa namiji wannan doka tana nuna namiji zai iya auren namiji mace za ta iya auren mace sannan kuma ba wani abin da zai nuna bambanci tsakanin namiji da mace ko me yake checklist of your religion ko na makamancin wannan irin wannan doka da da kasashen kafirai suka tabbatar da ita su ma suke ƙarya a kanta shine wai yan majalisar mu wai sa- sakamakon da za su yi mana kenan wato ni ina mamakin wannan dabbanci da rashin hankali wallahi tallahi ina yan majalisa ina musulmi suke kuma abun mamaki wai shugaban kasa musulmi wai ina shi shugaban kasan yana ina ya kamata mutane mai adalci ba yanzu bai kamata shugaban kasa ya magana kan wannan abun ba tsakani da Allah fa kada mu soyayya ta rufe mana ido fa wallahi wajibi ne Buhari yayi magana akan wannan abu ba mu yadda da shi ba wallahi ba daidai bane wallahi kawai sai ya shiru sai an zo an tabbatar da dokar a ce ba shi ya tabbatar ba yayi magana mana kawai sai ya shiru da gobe za a yi zaman gobe gobe din a Mad- a Abuja za su zauna su yi wannan zama na sauraron ra'ayi wallahi lauyoyi suna iya kokarin su lauyoyi musulmi Allah musu albarka Allah ya karfafe su amma abun mamaki labari na samu labari daga tushe mai karfi ka san daga cikin musulmi da yawa suna promoting wannan ajanda din lalle ai maza maza a tabbatar da ita a sa hannu so muna shaida wa gwamnatin Najeriya ba mu yadda da wannan dokar ba kuma a jikin dokar constitution din muke ciki constitution din ya ba da dama dukkan wani dan Najeriya a bashi dama yayi addininsa so tabbatar da wannan doka zai ci karo da addinin mu ya ci karo da addinin mu ya ci karo da al'adun mu ya ci karo da ɗabi'un mu idan kuna magana cewa a Ibo kasar Ibo ana cutar da mata ana kaza to ku yi wa Ibo mana tunda su sun yadda ku yi musu su ku yi wa inyamurai su sun yadda tunda bai ci karo da addinin su ba yaya wani kirista ko wani arme zai zo saboda ra'ayinsa shi zai tabbatar mana doka mu da muke da majority a ƙasa muna kira ga 'yan majalisar mu ku mutunta kanku ku mutunta matsayin ku ku sani mu muka zaɓe ku muka tura ku a wannan kujera wallahi ha'inci ne ku sa hannu a wannan dokar kun cuce mu Allah ya isa mutukar kuka tabbatar da wannan kuma wallahi za mu yi ta addu'a ta tsinuwa da la'anta kuma wallahi addu'an nan za ta ci ku dan fada ne da Allah wallahi tabbatar da wannan doka fada ne da Allah fada ne da musulunci ba daidai bane mace da namiji kuma addinin musulunci shine addinin da ya kare hakkin mace kullum malamai suna ta fafa suna ta faɗa a kula da hakkin mata a taimakawa mata a agazawa mata a yalwatawa mata ku karanta musulunci ku ga yadda musulunci ya kula- yake kula da mace yaya abin da Allah ya ce baya so wani zai ce zai yana so saboda wani mulkin da duka duka shekara nawa za ka yi ka je a lokacin ka a tabbatar da wannan doka ka bar wa mutane bala'i ka dawo gida ka zauna kuma cikin mu za ka dawo muna kira gare ku ku yi wance kali da wannan dokar har ku gama mulkin ku kar ku sa mata hannu doka nawa ne ake so a tabbatar da ita ba a tabbatar ba kuma saboda nifaka da munafurcin da ake sai an dako yuyuyuyu in an yi hayaniya an yi magana sai a shiru sai a bari sai kun manta saboda an san shi bahaushe baya iya jurewa akan abu aje a dawo aje a dawo wannan kan wallahi za mu jure kuna dagawa za mu yi magana so hakkinmu ne mu kuke mulka shine demokradiya din ku tsare mana addinin mu ku tsare mana al'adun mu ku tsare mana kaza din mu abubuwa nawa ake yi na arnanci wanda mun shiru muna bi to in ma za ku tabbatar ku raba dokar gida biyu ku ce duk kafiri da ba musulmi bai je ku tabbatar amma mu musulmi ba ma so ya za a zo a dora mana wata doka da ba- ba ba ma santa kuma za ta cutar da mu mu zauna muna saban Allah muna muna muna muna cikin fushin ubangiji muna kira ga sarakuna ga yakin ku sarakunan musulunci kuna daura rauna da manya manyan riguna da itatuwa a hannunku da sauransu to ga aikin ku yazo wajibi ne sarakuna ku fito ku yi bayani ku ce wannan doka ta saba wa musulunci wallahi duk basaraken da yayi shiru yana da damar yi magana wallahi tallahi sai Allah ya tambaye shi yawmul qiyamati idan bai yi magana akan wannan dokar ba in ya bari aka tabbatar da ita ka kuma duk dan siyasar da yake ji daga gwamna dan majalisa na tarayya dan majalisar dokoki sanatoci dukkan ku ku fito ku yi magana kada ku bari a tabbatar da abin da zai dawo bala'i wa al'ummar ku babu alheri a cikin wannan dokar daidaita jinsi babu sannan wajibi ne malamai da limamai masu mumbarai a masallatai da masu karantar da mutane da malaman makaranta da malaman jami'o'i ku yi wa mutane bayani ce adadin wannan dokar ta saba musulunci ba ta dace da addini ba za ta cuce mu kuma bai kamata a tabbatar mana da abin da zai cutar da mu ba su kansu matan wallahi malam masu manufa sun yi ta rubutu suna aikawa cewa ba su yarda da wannan ba dan ya ci karo da tarbiyya ta kware da addini gobe din nan da litinin gobe za a yi zaman jin sa mata hannu a rataba mata hannu ta ga maganin hijabi ma fa babu shi ana tabbatar da ita ba kai saka ce mace sa hijabi ba saboda da ita namiji ɗaya ne yanda namiji yake tafiya naked ita ma za ta yi tafiya naked ba ka sa kula ba ita ma ba za ba kuma za a haɗa ya'ya faɗa da iyayensu dan za a samu wasu wanda za su wandare a ce da su su bi dokar Allah a gidan su ce ba za su ba ai su daidai suke da maza ba su da bambanci kuma matsala ta aure ma sai ta samu matsala saboda za ka auri mace ka kai ta gida tana zaune ka hana ta fita sai ka ga dama ta fita saboda shari'a ta ce fitarta da shiganta yana hannunka wannan dokar so take ta rugurguje wannan saboda kun zama ɗaya baka isa ka hana matar ka fita ba shine interpretation na dokar ba za ka ce ba za ka je ba ba za ka ce kaza ba za ka ce kaza ba ko kuma na tafiya ne a doron bayan shari'a so muna faɗa muna maimaita Allah wadarai da wannan doka ubangiji kada ka bada damar zartar da wannan doka ya Allah muna roƙonka duk wanda isa hannu akan wannan doka Allah ka tsine masa albarka Allah kada ka biya masa bukatarsa ya Allah mun faɗa iya abin da zamu iya kenan Allah ka mana maganin su ya Allah karka ba su iko ya Allah karka biya musu bukatun su in dai sun saka hannu a wannan doka suka ce sai sun tabbatar da wanda yake niyyar ita tabbatar da ita ya Allah duk abin da isa a gaba karka biya masa na duniya da na lahira gaba daya ka rugurguza sha'aninsa ka wargaza tunaninsa ka lalata ra'ayinsa kada ka bashi dama aka duk abin da yake so ya Allah ba mu yadda ba kuma ba masu dan bibiya ce ga abin da ka faɗa da abin da kuma ka hana daidaita jinsi bai dace da mu ba bai kuma dace da al'adar mu ba bai dace da addinin mu ba kuma dimokuraɗiyya ta tabbatar da wajibi ne a tsare wa ɗan ƙasa abin da ya dace da addininsa da al'adarsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.